والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau muna juma'a daren asabar bakwai ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan uku hijirar miladiya in ta inganta 2025 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta ainihin fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratun maryam yau za mu tashi a farkon aya ta saba'in da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi da yawa ina ga za mu amsa ko guda ɗaya ne ina ganin saboda mu shiga karatu sauran sai Allah kai mu gobe insha Allahu a wannan mai tambayin yana cewa shi dan Allah malam ya halatta mutum ya yi wa ɗan uwan shi wanda ya rasu wani aikin ibada misali kaman sadaka ko karatun alkur'ani jazakumallahu khairan an fahimci tambayan ko bi mana kana don dan uwa da ya rasu ya halatta ka mishi wani aiki na ibada a dan Allah kai mishi lada shine ma'anan tambayan to aikin ibada ya kasu kashi biyu akwai waɗanda malamai ba su da sabani a kai akwai waɗanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba akwai wanda malamai suke sabani ya kasu kashi uku kamar misali abin da shafi irin sallah azumi malamai suna ganin da yawa ba za ka yi wanda ya rasu ba wanda shi ne rajihin kauli sai dai ka masa addu'a a cikin sallan ko a cikin azumin naka abu na biyu wanda ba su da saɓani wurin halaccin shi wannan mun amsa wurin tafsirin mata kuma Allah bakar an sake maimaita tambayan anan kuma text ma ya aiko da shi to dangane da abin da ya shafi sadaka ko umra ko aikin hajji in bai taɓa yi ba ya rasu wani ana ga ya halatta kai mishi idan kai ka taɓa yi an gane ko sharaɗin yin aikin hajji ko umra ga wanda ya rasu ya zama kai ɗin ka taɓa in baka taɓa yi ba to kai ma ba za ka yi wani ba mahaifi ne mahaifiya ne ko ɗan uwa ne kun gane wannan abin da ke ko sadaka ko wani irin sadaka ka gina masallaci ko ka tona rijiya ko bohol ko ka shuka bishiya ko ka yi sadakan kuɗi ko sadakan abinci ko kuma kowane irin abu ka Allah kai babana lada ko babata ko wani dan uwana malamai duk sun yadda cewa ya halatta kuma zai samu lada inda suke da sabani shi da wurin karatun qur'ani ya halatta a karanta wanda ya rasu qur'ani Allah ya bashi ladan abin da aka karanta an gane ko to anan malamai suna da sabani Sheikh Abdulazim bin Baz Allah mishi rahama wanda kowa ya san matsayin bin bas a duniyar sunna ba sai an faɗa ba yake cewa karatun alkur'ani ga wanda ya rasu da kuma cewa a kai masa ladan ya ce fihi khilafin bainar ulama akwai saɓani tsakanin malamai in suka ce malamai suna nufin magabata can baya ina fata an gane sai ce minhum man ajazaha wastahabbaha a cikin malamai akwai wanda ya halatta kai ya ma ce mustahabbi ne an gane ko sai ce wa ƙala innaha tasilu lil amwat ladan yana kaiwa zuwa ga wanda ya rasu ga waɗanda suka rasu wa tanfa'uhum yace kuma suna amfana da wannan ladan yace wa hadha huwa al-ma'ruf min madhhabi ahmad wannan shine magana sananniya a madhhaban ahmad dan hanbal wanda mazhaban su bin bas kenan saudi arabia mazhaban hanabila suke bi sai ce to wannan shine shahararren magana sananniya a masabin ahmad wa jama'atun da ma waɗansu malamai daban waɗanda ba Ahmad ibn Hanbal ba sai ce bal hakahu ba'du ahli ilmi qawlu jamhuril ulama yace wasu daga cikin malamai ma sun ce wannan kai shine maganan majority na malamai gaba daya aglabiya mafi yarin jayi shine jamhur mafi yawan malamai injibin bas akan wannan ra'ayin suke sai ce wa rawahu ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawziyya Allah mishi rahama ya ruwaito fi kitabi ar-ruh a cikin littafin shi ar-ruhu littafi ne wa qala fi zalik yayi magana mai tsayi akan haka akan halaccin wannan abun bi ma'ana wannan shine mazhaban ibn qayyim kenan al-jawziyya yace wa qala akharun min ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi sun ce inna tathwib al-qira'ati lil mauta la talhaq a karanta wanda ya rasu qur'ani ladan baya da skan shi to bin bas bai ma kawo su wane ne ba alamun basu da yawa kenan ina fata an gane bai menshinin sunayensu ba to shi ra'ayin bin bas shine kar ayi kaga adalci na ilimi kenan amma ra'ayin manya-manyan magabata a cikinsu akwai ahmad ibn hanbal suna ganin cewa za a yi to bari ku ji abin da bin bas ya kulle da shi a ƙarshen maganin shi ƙarshen maganin zan karanta sai yake cewa innal qawla bi adami tathubi aula wa arjah shi a gani shi mashaban da yake bi shine kar ayi wannan abun yafi karfi da hujja a wurin shi yace walakin sai dai la naqulu ba za mu ce wa wanda ya aikata hakan innahu bid'atun cewa ya bid'a ba kun ga malamai masu tsoron Allah ko bayan hayaniya ba tun ya san magabata da dama sun halatta to shi awa da zai ce bid'a ne saboda babu nassi sarihi akai babu wata aya ko hadisi da ta hana kowa ya ci hadi yake sai ce la naqulu innaha bid'atun ba za mu ce bid'a bane wa la naqulu innahu muharramun ko ba za mu ce an aikata haramun ba yace bal bari ma dai mas'alatun khilafun baina ahli ilmi mashhuratun matsala ce ta saɓani tsakanin magabata malaman ilimi wacce ta shahara tsakaninsu waɗansu sun halatta waɗansu ba su halatta ba duk wanda ka ɗauka ba kai bidi'a ba kowa ya ci hade shi kun fahimci wani abin da kyau to a nan sai mu ce ga wanda ya ga dalilan su ibn hanbal da su ibn qayyim al daga cikin jigajigan ɗaliban ibn taimiyya wanda shi ne ma shugaban ɗaliban ibn taimiyya yana suna ganin cewa ya halatta a yi sai mutum ya yi babu laifi abinda ba a so shi ne a mai da shi hanyar neman kuɗi kamar fida'u ina fata an gane sai an biya kuɗi duk izu 200 ne ko nawa yanzu tun kuma ya yi tsada ajin su ba sun ƙara ƙila da na san duk izu 200 ne to ba a so ana so a yi shi ne lillahi wa rasuli kun fahimci wannan abin da kyau idan aka ɗauki wannan masaban to babu laifi idan kana ganin ba za a yi ba to ka rike ra'ayin ka karkace wanda suke kuma sun yi kuskure ke sa ka zauna ka yi karatun qur'ani ka ce Allah kai baba na lada Allah kai baba ta lada ya halatta ina fata an gane ko wani dan uwanka da ya rasu yadda babu sabani kuma ka mishi sadaka nan kan ladan zai kai mishi ka masa umra ko aikin hajji wannan tun a lokacin annabi ma'ana yi alaihi salatu wassalam wallahu ta'ala ala wa alam ina da wannan tambayan kadai ta sai insha Allah sai wannan ya rubuta yana neman addu'a wai yana neman aiki a national assembly amma tsabar bashi da matsala a takardar pos ya ji ya yi transfer shi bi aiko mana da kuɗi ba ya kawo mana takardar transfer na ga wannan bashi da damuwa ne da ya aiko da abin sadaka ga yawwa saboda aran ma ya kira sosai yau ga aran mu na safe kuma anan shi ma yana zaune ga can aran man tafsirin ran laraba to Allah kara albarka duk masu bukatu na alkhairi Allah biya musu ina ga kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah za mu tashi aya ta 71 mai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa in منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikinku face sai ya shiga cikin jahannama shine wariduha babu ɗaya daga cikinku ya ku mutane musulmai ne ko kuma akasin haka da musulmai da kafirai da munafukai da mushirikai da azzalumai da mummunai da salihan bayi illa wariduha babu ɗaya daga cikinku illa wariduha face ya gangara wa jahannama kana ala rabbika hatman wannan maganan fa da aka faɗa ya kasance ko kuma faruwan hakan ya kasance a wurin ubangijinka hatman dole ne kawai wajibi maƙadiyan ya riga ya hukunta ya zartar da hukunci ya rubuta cikin lauhul mahfuz Allah kuma yakan ce idan muka zartar da hukunci ba ma reverse ba ma ja da baya yasa lokacin da annabi je Isra'i da Miraji kamar da zo cikin hadisin Muslim aka ba shi sallah hamsin annabi ya karɓo kawai ya tafiyan shi ko zai kawo mana sallah hamsin alaihi salatu wassalam sallan farilla fa guda hamsin to kaga ina ga ko duk minti talatin za a yi sallah ba za a gama ba tun muna da awa ashirin da hudu ne idan duk minti talatin sai an yi sallan farilla za a yi sallah arba'in da takwas ne akwai sauran guda biyu to annabi da ya taho ya haɗu da annabi musa a hanya sai ya tambaye shi me ubangijin ka ya baka ya ce ya bani sallah guda biyar ya ce ina aika koma a rage hamsin ya ce sallah hamsin ka koma a rage ba za su iya ba ya ce don ni an jarrabe ni da banu isra'ila na ga abin da ya faru ka koma a rage annabi ya koma a rage ya dawo annabi musa ya ce koma ya yi yawa haka ya dinga jigila tsakanin annabi musa da fadan ubangiji yana ba shi shawara ka koma ka roƙi allah a rage ba za su iya ba har ya rage saura guda biyar da ya koma a ainihin karo na biyar shine ke ce masa yana jin kunyan ya koma ya tambayi ubangijin shi a rage shi annabi musa ya so biyar din mata yawa ƙara ragewa kuma ya aka ƙare a yanzu ma an gane ko to shine sai allah ke cewa mun riga mun hukunta wato tun a cikin iliminmu na gaibu ba za mu canja ba salloli ne guda biyar kuma guda biyar din nan madadin sallah hamsin suke idan kai guda ɗaya za a baka ladan kamar kayi sallah goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa ɗaya sai a bashi goma alaihi salatu wassalam to shine kana ala rabbika hatman ubangiji ya ce wannan ya zartar da shi wajibi sai ya faru maqadiyan an riga an buga stamp an zartar da hukunci ba abin da zai canja shi to malamai suka kai suka kawo dangane da ma'anan wannan aya imam al-qurtubi Allah kara mishi rahama ya kawo maganganu masu yawa har guda biyar dangane da ainihin ma'anan wannan magana ya ce waktalafan nasu mutane sun yi saɓani in suka ce mutane suna nufin malamai ba kawai gama garin mutane ba malamai sun yi saɓani fil wurudi dangane da kalman wariduha menene ma'ananta shin shiga jahannaman za a yi ko ba shiga ba faƙila wasu malamai suka ce alwurudu ad-dukhul alwurudun nan kawai shiga fa za a yi babu wani magana saɓanin wannan yace ruwaya an jabir bin abdullahi qal yace an rawato daga jabir dan abdullahi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam alwurudu ad-dukhulu ma'anan alwurudun nan waridu hadin nan shine shiga cikin jahannama inji jabir dan abdullahi Allah kara masa yadda yace la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha babu wani mutumin kirki ko mutumin banza face su ya shiga babu wani mai imani ko mara imani ko salihi ko mai takawa ko azzalumi duk sabon allahnka duk kuma kyawun aikinka illa da khalaha kowa sai ya shiga in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad imam al-haythami cikin majma'u zaba'id yace rijaluhu thiqatun kaga hadisi ya inganta kenan akwai sun suka ko aran ma yawa ya ce rijaluhu siqatun duk rijalu sanadin kowa suka ne shi yasa muhammad bayyumi da suka zo ta hakikin wannan hadisin suka ce hadisin hasan hadisi ne mai kyau to a ƙarshen hadisin sai annabi ce fatakuna lil alal mu'minina bardan wa salaman kama kana bardan wa salaman ala ibrahim amma idan mutum mummuni ne za ta kasance bardan wa salaman sanyi kuma mai aminci a gare shi kamar yadda ta zamo sanyi mai aminci ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an fanci wannan abin da kyau to kaga za a shigan kafure ta kona su mummune kuma ba za ta kona su ba wannan ita ce magana ta farko wasu malamai suka ce a'a ba fa shiga cikin wutan jahannaman za a yi ba dan Allah faɗa cikin suratul anbiya yace innal ladhina sabaqat lahum min husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha ina fata an gane yace waɗanda sabaqat lahum min husna alhusna kyakkyawan ambato ya gabata daga gare mu dangane da su ulaika hana mu ba'dun waɗannan za a nisantar da su ga wuta la yasma'una hasisa ba za ma su ji ko ainihin motsin wutan ba alhassun wutan ma ba za su ji ba wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun saboda haka suka ce to ba shiga za a yi ba to me zai faru aka ce tsallakin siradi ake nufi shi kuma siradi ya bi ne ta kan jahannama jahannama tana ƙasa siraɗi na sama to ta kai ake bi a tsallaka in za a wuce to a wannan lokacin tsallaka wanda za a yi marasa imani za su fada ciki masu imani kuma za su wuce to waridu haɗin nan ana nufi za su bi ta kanta ne su wuce an fahimci wannan abin da kyau wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da malami suka yi dangane da ainihin wannan magana wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga ɗaya daga cikin matansa na na hafsa Allah ta'ala ya ƙara mata yarda ta ce wata rana manzan Allah ke cewa alaihi salatu wassalam ya ce wuta ba za ta shafi ahalu badar da ahalu hudaybiya ba duk wanda ya ji yakin badar da duk wanda ya halarci sulhun hudaybiya shi kan babu shi ba wuta dan ya tabbata cikin hadisin bukhari annabi ce qad tala'a wani ruwayar la'allallaha kadi tsala ala ahli badarin faƙala if'alu ma shi tuma in ne gafartu lakum Allah ya kalli mutanen badar sahabai 313 da suka ji yakin badar ya ce da su ku aikata duk abin da kuka dama na gafarta mu duk abin da za ku yi sai kun shiga aljanna duk sahabin da ya ji yakin badar annabi ya ce Allah ya ce if'alu ma shi itum ku aikata duk abin da kuke so wa inni gafartu lakum na gafarta muku sai a samu wani munafiki yana fiki fiki da ido wai yana tuhuman sahabban annabi kaga wannan tabewa ne ai an gane ko to sai da ya faɗi wannan hadisin sai yana na hafsa ta ce to amma Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya bi ta cikin jahannama kuma kana ala rabbika hatiman maqdiya ubangiji ya ce tabbas wannan sai ya faru wajibi ne kuma ya zartar da hukunci to ya kuma annabi ka ce ga waɗansu sahabbai nan ba za su shiga cikin wannan ayan ba kun gane tambayan annabi sai ce da ita ba ki karanta gaban ayan ba ne allah ce sun manu na jillazina taƙau wa nazaru zalimi na fi hajjisiya sannan za mu tsiratar da masu taƙawa waɗanda suka tsere dokokin allah yi na yi bari na bari duk wanda ya taƙawa ya tsere dokokin allah to wannan kan babu shi babu shiga cikin jahannama ke sa hadisi ya zo cikin sahihu muslim daga abu huraira annabi yake faɗa alaihi salatu wassalam man sama yauman fi sabilillahi ba'ada Allah bi zalika al-yawmi an wajhihi nara 70 kharifan duk wanda ya azumin wuni guda tak dan neman lada a wurin Allah to Allah zai nisanta fuskan shi da wuta saboda wannan azumin da ya a wannan yinin na tafiye shekara saba'in ina fata an gane a ga sun manjala jillazi na takau kenan babu kai babu jahannama Allah ce za mu tsiratar da waɗanda suke takawa suka tsaye da dokokin Allah wa nazaru zalimi na fiha za mu ƙyale azzalumai a cikin wutan jahannama jisiyan suna gurfane a ainihin gwiwoyinsu suna kuma shan azaba a takaice da wannan ayan daga cikin maganganun malamai akwai wanda suka ce gefen da za a bi akwai wanda suka ce za a shiga a wuce amma ba za a je zafi ba tunda shi ma akwai hadisi akai mun karanta hadisin Ahmad ibn Hanbal daga Jabir bin Abdullahi akwai kuma malaman da suka ce a'a ai kwata kwata ma ba za ma su ganta ba ina fata an gane akwai hadisin da kuma annabi ke cewa alaihi salatu wassalam wucewan mataki mataki ne akwai wanda zai bi ta cikin ta ya wuce kamar walƙiya kamar kiftawan ido to shi ba zai ma san ya wuce ba akwai wanda zai wuce yadda ka san gudun kamar a ce kumbo wanda zai iya zuwa daga nan zuwa lagos a minti biyar ya fi komai gudu a duniya ba abin da ɗan adam ya kera wanda ya kai shi gudu da shi ake zuwa space masu zuwa duniyan wata ɗin nan yadda ka san bindiga haka yake tafiya yadda za a harba bindiga ya gudun ta yake ka san da an harba haidai ka kauta je wurin ba ka maganin tafiyanta in ba da nesa ne sosai ba to haka shi ma kumbo yake tafiya to wannan gudun da kumbo ke da shi haka wani zai wuce ta jahannama wani kila kamar gudun jirgin sama wani kamar gudun misali a ce wata lafiyayyen jeep wani kamar gudun gombe line ko kano line an gane ko wani kuma kamar gudun ainihin wata matacciyar bus wani kamar gudun roka haka an samu matsala yi gwargwadon imaninka da aikinka na gari gwargwadon saurin da za ka yi allah samu wuce kamar walkiya wannan shine zaman lafiyanka kama ce wai yaushe za a tsallaka na ci tuni ka wuce ai to wannan shine morewa shine yace la yasma'una hasisaha babu su ma ba labarinta dan tsakaninka da jahannama kar ma ka ji labarin aina take baka ma san unguwan da take ba ina fata an gane dan babu gulma a lahira babu gulma an gane ko to wannan da shine ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka faɗa dukka dai ina za a je a dawo cikin maganganu masu imani za su tsallake jahannama ko sun shiga ba za su ji zafinta ba ko ma ta sama za su wuce kamar ta jirgin sama ne ka wuce abu yana ƙasa kaga ai ka wuce shi za ka ce mun bi ta gari kaza amma baka shiga wannan garin ba wasu haka za su wuce jahannama an fanci wannan abin da kyau Allah sa mu dace sai Allah ya ce mi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا Allah ce wa idza tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu su kafirai kenan bayyinatin ayoyin da ke bayani filla filla daki daki suna bayanin komai a bayyane karara kamar rana lokacin azhar kamar da Allah ce wa kadhalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimina karama kamar haka muke bayanin ayoyi filla filla daki daki dan hanyar mabarnata ta bayyana a gane suwa ke kan daidai suwa ke kan kuskure ina ne gaskiya yake ina ne ƙarya yake duk abu in dai gaskiya ne ya dace da hankalin ɗan adam in abu kuma ƙarya ne shirka ne bidi'a ne za ga hankali ma ba zai ɗauke shi ba psychologically za ka kai wannan abin ba daidai ba ne ba duk inda ake ibada idan bidi'a ne za ga wannan ta dace da bidi'a in kuma abu ya dace da abin da annabi ya zo da shi wannan abun sunna ne za ga wannan abun lalle ya dace da addinin da annabi zo da shi sallallahu alaihi wasallam to wai za tutula alaihim ayatuna idan an karanta kafure ayoyinmu bayyinatin ayoyin da suke a bayyane qala allazina kafaru sai ka ji kafure sun ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani ayyul fariqaini a cikin bangarorin nan guda biyu na kafure ko na musulmai mu ko ku khairun maqaman wane ne ke da mafificin wurin zama wa ahsanu nadiya wane ne ke da mafi kyawun wurin hira majalisa inda ake zama ana tattaunawa abin da sa suke wannan magana a lokacin sahabbai kusan a ɓoye suke addinin ana yin ɓoye ana tsoro ana raɓe-raɓe inda ake taruwa a ɓuya ana mitin shine gidan ainihin arkan bin arkan an gane ko to su kuma kafaran makka za su ci ado a fito ana takama cikin gari a ji a taro a bakin kaba ana hira ana holewa ana shan giya ana abubuwa to ai mu ne muke da mafi kyawun wurin zama mu ne muke da majalisa na hira ko kuma kuna ta ɓoye ɓoye ina fata an gane kamar suna gaya musu baƙaƙen magana kenan ke sa Allah har ma suna ce da su laukana khairan ma sabaquna ilaihi a inda addinin naku alkhairi ne ba za ku riga mu shiga ba ai mu ne muka fi dacewa mu gane wannan gaskiya ne ku kuna gidadawa kuna talakawa har a ce kun fi mu gano gaskiya ina fata an gane wato haka waɗansu suke suna amfani da hankalinsu wajen gane wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane ba shi kuma gaskiya ana gane shi ne ta hanyar dalili ta hanyar wahayi Allah ya ce annabi ya ce idan za a bar kowa da hankali shi kowa zai abin da ya ga dama ne yasa Allah ce ayahsabul insanu an yutraka sudan dan adam soke a bar shi hakkara zube ya aiki da hankalin shi la hankalin yana bukatan ainihin abin da zai masa jagoranci dan hankali dan adam ba shi da hankali in ba da wahayi ba shi yasa zaka duk wayewan kafuri sai ga yana wani abu na shirme haka duk wayewan azzalumi sai ka ga yana abu na rashin hankali ina fata an gane in ba misali rashin hankali ba irin na azzalumai da marasa imani ya za a ce misali mace abokiyar aikinka ta tashi ta tuhume ka da lalata ba za a kafa independent committee ai bincike ba sai a ce an dakatar da ita daga wannan aikin har na wata shida kaga wani aiki na azzalumai ba aiki na masu hankali ba babu kuma kasan da ake aiki da doka da za a yi wannan abu ya kamata na farko shi wannan wanda ake tuhuman ya sauka daga kujeran shi bai dace haukanta ba majalisar tsofaffi ina fata an gane na najeriya to da sai a ce ya sauka wannan matan ta kawo korafi a kafa independent committee ba su waɗannan tsofaffin ba a samu wasu dattawa ina fata an gane a je majalisar dattawa a zaɓo dattijai su tuhumi tsofaffi ina fata an gane wani abin da kyau idan aka yi bincike ƙarya take sai a hukunta ta in kuma lalle ya tabbata to shi ma sai a hukunta shi to wannan cin mutuncin mata ne kuma rena mata ne kuma rena hankalin yan ƙasa ne kuma zalunci ne wannan ya nuna cewa ƙasar nan ba ta da alƙibla wallahi ba ta da alƙibla in dai waɗannan su ne shugabanni to ƙasar ba ta da alƙibla sai abin da hali yayi ba abin da ya dace banda ka rike Allah ka rike zikiri da salati wala haula wala quwwata illa billah amma ƙasa kan halki in ji fulani na fata an gane to shine suke cewa a cikin mu da ku wane ne khairun makaman wane ne yake da wato mafificin wurin zama ko mafificin matsayi wa ahsanu nadiyan wane ne kuma yake da ainihin mafi kyawun majalisa inda ake zama ana hutawa da suke wa sahabbai gadara da mukami da manya-manyan gidaje da ainihin wurin zama da ababe na rayuwar duniya Allah sai musu raddi ya ci wa kam ahlakana qablahum min qarni nawa nawa muka halakar daga cikin alkari da su gabace su manya manyan birane muka halakar samudawa an halakar da su adawa an halakar da su qaumul an halakar da su ina suna muruz ina fir'auna ina hamana wanda dukiyan hamana makullan stores din shi kawai in aka tara su sai an samu kati guda arba'in suke iya dagawa makulle kawai kis na bude stores irin masu ɓoye abinci din nan masu manya manyan sto a gari an gane ko to irin na karuna na ɓoye dukiyan shi kuma zinare da gwalagwalai ba wa shinkafa da masara ba na zalunci shi zinare yake ɓoyewa da gwalagwalai kun fahimci wani abin da ke da kayan kuɗi to in aka tara kis kawai na sto ɗin shi sai an samu katti-katti har guda arba'in ma inna mafatihahu latin ulul quwwati haka ne ko usbat minhu ulul quwwa sai an samu jama'a malamai suka ci har guda arba'in kuma ulul quwwa majiya karfi amma ya zamo tarihi Allah ya halakar da shi yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka kifar da shi da shi da kasan da yake tafiya akan ta وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين to sai Allah ya ce nawa nawa muka halakar daga cikin alƙaryu hum ahsanu asasan wanda sun fi su kayan alfarma sun fi su kayan ƙawa sun fi su kayan alatu sun fi su dukiya wari'iya sun ma fi su kyan gani idan kyawun halitta ne ma sun fi su amma mun halakar da su ke sa wani mai baiti yake cewa wa aina ma hazahu qarun min zahabin وأين عاد وشداد وقطان قضوا على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا وكأن القوم ما كانوا yace ina abin da karuna da su hamana su adawa su wane ne suka haɓan suka tara na dukiya ga ƙarfi ga ikon mulki yace sun zamo tarihi qadau alal kulli amrun la maradda lahu an zartar da hukunci akan kowa hukuncin da ba wanda zai dakatar da shi hatta qadau wa ka'annal qawma ma kanu sun kare sun mutu kaman ma ba a yi su ba babu labarin su an gane ko kaman baitin da na kawo jiya na Aliyu na Mangi yace yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi Musa ko Abdul Salami sun wuce wannan mukami ba san ɗaya wanda ta rage ba gaba ɗaya kowa ya ƙare to shi na Allah ce kam ahlakna qablahum min qarni nawa nawa muka halakar daga cikin alƙaryu hum ahsanu asasan wanda sun fi su kayan ado sun fi su kayan alatu sun fi su yawan dukiya wari'iya sun ma fi su ainihin kyan gani idan magana ne ma sun fi su ka gan su kaga sun burge ka kaga gidajen su kaga ya burge ka amma babu su sun zama tarihi idan kana zuwa kasashen da aka yi ire-iren waɗannan daulolin za ka yi mamaki a ce irin su egypt irin wasu ɓangarori a jordan irin cikin su palestine da su isra'ila da sauransu idan ka ga wani abun hankalinka zai tashi akwai abun da sun yi shi a zamanin su har yau har tashin duniya ba dai san nan gaba ba amma ba samu teknolojin da ya gano yadda aka yi wannan abun ba har yau ka ɗauki pyramid kawai na egypt har yau babu wani technology da ya gano ya aka gina wannan pyramid har yau amerika ta yi faransa ta yi ingila ta yi china sun yi japan da kowa ya haƙura an ce wannan sun dai tafi da iliminsu wani ilimi ne kawai da allah ya basu duk bincike ya tabbatar da wannan abu sai in ka je ka tsaya a gaban shi ka kalla za ka ce wanda suka gina wannan ya aka suka gina wannan abu kuma mutane ne ba aljanu ba ina fata an gane akwai wani wuri a jordan idan ka je ka shiga wannan wurin za ka yi mamaki yadda muke da wannan muke magana yana isar da saƙo nesa su ma suna da irin nasu kuma wireless wireless ne ba wani liƙe-liƙen da za ku yi wani gune in ka je ka tsaya a wurin idan ka yi magana sai tafi nesa in ka bar gun kuma ka yi magana ba zai tafi nesa ba wallahi malam yana daban al'ajabi to duk waɗannan daulolin an yi su sun zamo tarihi ka je irin garin misali irin su garin areko yana cikin ƙasan isra'ila a yanzu inda ta kwata gari na fi shekara dubu goma da gina shi sama da shekara dubu goma kuma gine-ginen suna nan ina fata an gane to ire-iren waɗannan abubuwa shi ne kam ahalakna qablahum min qarni nawa nawa muka halakar daga dauloli da aka yi da karnoni ka je ka ga irin su lagzo a misira gine-ginen fara'ina abinda fir'auna suka gina ka ce aka gina waɗannan abubuwa kuma an gina su wuce kuma ɗan adam ne gina su kuma yau ba za a iya maimaita irin wannan ginin ba to Allah ce hum asanu asasan wari'iya wannan ba komi bane illa ya nuna maka cewa kawai ka bi Allah ka zauna lafiya duniyan nan za a zauna kuma za a batta idan ka bi Allah sai ka batta in ka kibin Allah ma sai ka batta a ranar da ka mutu a ranar za a kera sabon wani abu yanzu ka ɗauki misali su abacha ba san wannan abun ba bai san samson ba bai san iphone ba haka ne ko ba haka ba sai bayan ya bar duniya aka yi su to aka yi maran da ka bar duniya kuma za a yi wani sabo wanda a yanzu babu iri shi to me za ka zamu kanka abin da ya fi ma kawai shine ka bi Allah ka ɗauki su Ahmadu Bello Sardauna idan ka ga abin da suke ado da shi kai a wurin ka yanzu abin dariya ne ƙauyenci ne rediyon da suke amfani da shi suna jin labaru ka ga rediyo katotuwa an gane ko amma abunsa a lokacin burgewa ne da wannan tibin black and white burgewa ne a lokacin ana gani amma yanzu ya zama ƙauyenci smart tv ake da shi yanzu to nan gaba kuma wani abu daban wani tv daban za a yi smart din shi ma zama na ƙauyenci haka allah halicci duniyar shi sai allah ya ce mi
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعير الساعة وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah ce kulka ce da su ya kai wannan annabi mai girma man kana fi dalalati duk wanda ya kasance a cikin bata cikin shirka da son zuciya da bin ainihin abin da Allah baya so wannan shi ya zaɓa a cikin rayuwar shi falyamdud lahu rahmanu madda ubangiji zai ƙara masa tsawon rai maddan ƙari ya ƙara mishi arziki ya ƙara mishi lafiya ya ba shi duk abin da yake bukata duk wanda ya zaɓi wannan to Allah sai ya bashi shi yasa Allah yake cewa wala tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhin kada kafirai su yi tsammanin jinkiri da muke musu alkhairi na a gare su muna musu jinkiri ne don su ƙara zunubi akan wanda suke da shi ƙarshe kuma suna da mummunan makoma kisa duk lokacin da kaga mutum yana sabon Allah kuma yana ƙara ci gaba kar ka ɗauka alkhairi ne hadisi ya tabbata ciki daga annabi alaihi salatu wasalam annabi ke cewa idza arada al abda idza ra'aita al abda yutihu Allah ma yasha'u wa huwa muqimun a wata ruwaya musirrun ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj idan kaga bawa Allah yana bashi duk abin da yake so a rayuwa ga ci gaba ga ɗaukaka ga dukiya ga wane ne duk abin da ya sa a gaba sai ya yi nasara amma kuma yana ci gaba da sabon Allah annabi ce ka sani talala Allah ke mishi talala mai kamar saki wanda Allah ya ta turo masa rabon shi na lahira ya gama cinye shi ana ƙarshe ya koma ya gamu da bala'i ba shi da komai Allah ya kiyaye to shi yasa duk lokacin da mutum ke sabon Allah sai ga yana samun matsaloli a rayuwa to Allah ne yake kaunar shi so yake tuba ya koma ga Allah Allah so yake shiga aljanna amma kana saba mishi kuma yana ƙara ma ɗaukaka to akwai matsala yasa kaga duk waɗanda suke da juya duniya ba musulmai bane ba dan duniyar su Allah ya bawa yasa ce ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun sun san zahirin rayuwar duniya Allah ya danka musu dangane da lahira kuma sun zama makafi sun gafala to Allah yake cewa man kana fi dalalati duk wanda ya kasance a cikin bata falyamdud lahu rahmanu madda ubangiji zai ƙara mishi tsawon rai da lafiya ya bashi duk abin da yake bukata maddan ƙari wasu malamai suka ce ma'anan wannan ayan falyamdud lahu rahmanu madda anan addu'a ake yi bi ma'ana kaman annabi ya gaya wa kafirai shi da su ɗaya daga cikin fassaran ayan man kana fi dalala duk wanda yake kan bata mu ko ku to ku zo a yi mubahala a yi wa juna addu'a a yi ainihin tofin Allah tsine idan mu muke kan ƙarya Allah tsine mana albarka idan ku kuke kan ƙarya Allah tsine muku albarka shine ma'anan aya wannan kuma ya faru cikin surat Ali Imran tsakanin annabi da kiristocin Madina Allah ce da shi fa ma hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين duk wanda ya musu da kai akan abin da ka zo da shi na gaskiya bayan ilimi ya zo maka to ka ce ya zo shi ya kira 'ya'yan shi da matan shi ya zo da kanshi kai ma ka kira naka a zo a taru a yi tofin alatsi ne duk makalaci Allah tsine mishi albarka annabi da ya gaya kiristocin madina kawai suka ce a je a yi malamai suka ce kar ku kuskura in ji fasoci suka ce duk wanda ya wannan da annabi baya karewa lafiya ka san su jahili ba ruwansu kawai suka ce a ji a yi malaman coci suka ce kar ku kuskura ba a tsiniwa da annabi an gane ko to da wannan ne ibnu taymiya Allah mai shirama suke cewa ko a yau ya halatta ku yi mubahala da wanda yake kan ƙarya ka ce ka zo mu zauna ni da kai idan son annabi da sahabbai da ƙur'ani da hadisi ƙarya ne Allah tsina min albarka idan kuma zagin annabi da zagin sahabbai da zagin mata annabi da ƙareta hadisai kai ma Allah tsina min albarka ni da kai wanda yake kan ƙarya Allah tsina mishi albarka suka ce ya halatta in ka kira ko ba za a yi ba ina fata an gane dan galibi akan son zuciya ake dama kuma kai akan yaqini kake to shine falyamdullahu rahmanu madda Allah ce hatta idza ra'aw ma yu'aduna har zuwa lokacin da za su ga abin da aka musu alkawari immal azaba imma azaba ta same su a nan duniya imma a yaƙi da su musulmai su yi nasara imma wani bala'i ya afka musu wa imma sa'a imma kwatsam kawai kiyama ta tashi su gansu a jahannama Allah ce fasa ya alamuna a lokacin ne za su gane su san cewa man huwa sharrun makanan wane ne ke da mafi sharrin mukami yake da mafi sharrin wurin zama ɗazuba suna cewa ba khairun makaman wa asanu nadiya to shine Allah ya ce idan aka tashi kiyama fasa ya alamuna a wannan lokacin za su gane cewa man huwa sharrun makanan wane ne mafi sharrin matsayi ko wurin zama wa aqafu junda wane ne ke da mafi raunin mataimaka tunda kuna gani ku kuke da karfi ku kuke da iko sai an tashi kiyama a gane da ainihin nato da amerika da ingila da musulmai da basu da karfi man huwa sharrun makanan wa aqafu junda wane ne ke da karfi a kiyama da nuclear power da dan takobinka da wuka da kake da shi ko bindigan katako alal misali ko masu jifa da dutse a falastinu ana harbin su da bindiga suna rama da duwatsu in ba Allah ba zai wannan abu kisa addinin musuluncin nan fa in banda addinin Allah ne tuni da an gama da shi babu abin da Amerika da tarayyar turai ta sa a gaba wanda bata gama da shi ba sai musulunci babu shi a tarihi tun daga yakin duniya na daya da aka yi har zuwa yakin duniya na biyu duk abin da suka tinkara shi sun gabayin shi da aka gama yakin duniya na biyu sai amurka ta gane barazananta a duniya shine rasha tarayyar sobiyar a lokacin ba rasha ba ya za a yi ta karya rasha ta wargaza kasan kowa ya kama gaban shi da suka sa rasha a gaba da suka yi nasara duk karfin sobiyar a wannan lokaci ussr sunanta ina fata an gane amma ba abin da ya gagare su in ba musulunci ba musulunci ko ba shi da nukiliya fawa ba shi da kowa da zai kare shi in ba allah ba shi yasa duk lokacin da ka rike gaskiya to Allah ne zai taimake ka ba wai dabaran ka ba ba wayon ka ba shi yasa Allah ce wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala to shine ma'anan man huwa sharrun makanan wa atafu jinda da Allah ce fa sayalamuna din nan shine fada can cikin suratu as-sajda yace walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'ina farji'ina na amal salihan inna muqinuna idan aka tashi kiyama za ga ainihin mujirmai masu sabon Allah sun sun koyar da kansu suna wuri wuri da ido suna ya ubangijin mu mun ji mun gani lalle abin da aka gaya mana fa gaskiya ne tauhidin nan shine gaskiya riko da sunnan nan shine gaskiya bid'a da shirkan nan haramun ne cin amanan nan haramun ne ƙarya da zalunci haramun ne wawashe dukiyar ƙasa haramun ne takura mutane haramun ne a basar na wa sami'ina yau kan mun ji mun gani gashi nan zahiri shine fasa ya alamuna kowa zai gani ya gane gaskiya a wannan lokacin man huwa sharrun makanan wa dhafu junda Allah sai ce wa yazidullahu alladhina da hudan Allah zai kara wa masu ainihin imani imani waɗanda suka shiryu Allah sai kara musu shirya walladhina hatadau zadahum hudan wa atahum taqawahum Allah ce waɗanda suka shiryu sai mu ƙara musu shirya mu kuma ba su taqawa wacce suke nema shi yasa Allah ce liyazdadu imanan ma imanihim dan mu ne su ƙara imani kan imanin da suke da shi suka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما to shi yasa imanin kullun karuwa yake in kana ayyukan alkhairi shi yasa wani lokaci da azumi sai ka je ka zama dan karamin wali wali haka kai ma saboda me babu aikin sako da yawa ga azumin kanshi ibada ga sallan asham ga sauraron tafsiri ga karatun qur'ani ga hailala da istighfari sai ka ji gaba ɗaya completely ka canza shi ne wallazi na hatadau zadahum huda shi ne ce wazidu lahun lazi na hatadau hudan masu imani sai kara musu imani akan wanda suke da shi a lokacin da kuma kake aikin sabo sai ka ji imanin ka yana rauni ke sa annabi ce ita zuciya kamar farin madubi ne tas yana bukatan kullum a dinga goge shi idan baka goge shi sai kura ya dinga sauka akan shi sai ya disha shi haka zuciyar na adam take duk lokacin da kai sabo sai ya diga akan zuciya shi kuma aikin sabo zunubi baki kirin ne kamar bakin kwalta ko bakin mai idan ya diga kuma yana naso yana naso zuciyar ta baka kirin shine Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciyar ta yi tsatsa to ba abin da zai wanke ta in ba aya ba in ba hadisi ba in ba zikiri da istighfari ba shi kaɗai ne abincin zuciya kuma shi kaɗai ne ke warkar da zuciya shi yasa ba abin da ba wanda zai baka maganin ciwon zuciya in ba Allah ba idan kana cikin damuwa idan ka yawaita zikiri sai ka ji damuwan ta kau yasa Allah ce allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub idan kana neman nutsuwa to wallahi ka rike Allah sai ka ji kwanciyar hankali duk waɗannan azzaluman da kake gani ba su da kwanciyar hankali kullum a firgice suke a tsorace suke kuma kullum cikin hauka da bankaura suke amma in ka Allah baka imani kuma sai baka hankali ga sunan tsofaffi kana yaro kana ganin ba su da hankali haka nan dattawa ma suna ganin ba su da hankali Allah sauwaƙe to Allah sai ya ce wal baqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka kyawawa khairun inda rabbika thawaban su suka fi ainihin lada a wurin ubangijinka wa khairun maradda kuma su ne suka fi ainihin maraddan kyakkyawan ƙarshe to ƙarƙashin wannan ayan da Allah ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda malamai sun tattauna akan menene ma'anar al baqiyatu salihatu ayyuka na gari kuma wanzazzu masu tabbata akwai maganganu da dama da malami su wasu malami suka ce albaqiyatu salihatu shine sallolin farilla guda biyar wasu malamai suka ce albaqiyatu salihatu shine arkanul islam gaba ɗayan su sallah azumi zakka hajji kalmatu shahada akwai hadisai da dama kuma sun zo da cewa albaqiyatu salihatu sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar waɗannan guda hudu shi ma akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam suna albaqiyatu salihatu amma akwai ruwaya wanda ibn kasir ya kawo daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa albaqiyatu salihatu shine duk aiki na gari duk abu inda ibada ce kuma Allah na son abun yana cikin albaqiyatu salihatu sallah ta farilla ko ta nafila azumi na farilla ko na nafila yana cikin baqiyatu salihatu sadakan farilla ko na nafila yana cikin baqiyatu salihatu sada zumunci gaskiya rikon amana tausayi taimako duk yana cikin albaqiyatu salihatu zikiri kowane iri karatun qur'ani da hailala da tasbihi da haukala da istighfari da salatin annabi duk suna cikin albaqiyatu salihatu ina fata an gane to idan aka dauki abun da fadi yafi shi yasa ibnu jarir tabari cikin tafsirin shi sai rin jayar da wannan magana yace albaqiyatu salihatu shine kawai ayyuka na gari gaba daya yafi dacewa da ayan akan a ce ainihin an takaita shi akan wani zikiri ko kuma wata sallah ita kadai akwai wata sallah da ake badawa sunanta albaqiyatu salihatu babu wani hadisi akan wannan sallah an gane ko sallah ce ko mai dan wahala hakan nan ka san su mutane sun fi abu mai wahala an dauka ya fi lada wata rana annabi ya fita da safe alaihi salatu wassalam bayan sallan asuba sai ya dawo ya samu ɗaya daga cikin iyalan shi ya batta tana wuridi ya dawo ya samu tana wuridi tana ta wuridi sai ya ce da ita yanzu nan na faɗi wasu kalmomi guda hudu daga tsayuwa din nan akan ki ya fi duk abin da yake tun da na fitar na hannaji na dawo ya ce abin da na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ya ce wannan abin da na faɗa kwaɗe tak ya fi duk wurin da ke tun daga safi har zuwa yanzu ina fata an gane to ashe ba wai wahalan abu ne ke sa a samu lada da yawa ba dacewa da mai annabi ya karantar ne ke sa wallahi duk wani salati da aka ce ya fi salatin annabi wallahi karya ne wallahi tallahi tatsuniya ce babu salatin da ya fi salatin da ya fito daga bakin annabi don shi wannan zahiri ne sahabbai gaba da gaba gaya musu suka ce an umarce mu mu maka salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suna jin larabci kuma sun iya larabci madadin su tsara salatin nasu amma suka tafi wurin annabi ya za mu ma fa kaifa nusalli alayka ya za mu ma salati annabi sai shiru bai ce musu komi ba dan a lokacin shi ma ba shi da wahayi Allah bai sanar da shi ba ya fi kowa iya larabci da sai ya tsara a lokacin sai da ya jira mala'ika jibril ya zo ya koya mishi sai ya ce sahabbai kulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد to wannan daga bakin annabi fita kuma gashi nan gaso yana gaya musu sai ka zo ka ce a ya dawo a mafarki ya zo Morocco haba mala ya kawo wani sabo ya fi wancan wallahi ka cuci annabi da sahabbai ma annabi baya munafunci yayi in yayi wannan ya munafunci sahabbai ya munafunci matan shi da ya'yan shi wanda suka wahala da shi sai ya zagayo ina fata an gane ya bar makka da madina sai mu ko algeria haba mala a takaicen takaitawa dai abin da ya dace da sunna shine yake da lada da yawa sannan ka ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim shi ma salati ne yayi kuma Allah zai baka lada an gane ko amma wancan shine babban akwai mai tsayi akwai kuma wanda yake takaitacci to Allah sai ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda sai Allah ya ce mi na'am أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا حديث ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da musnad na imam ahmad dan hanbal Allah kara masa yadda hakan na cikin sahih muslim daga babban sahabi khabbab ibn al-arat yace kuntu rajulan qainan na kasance mutum makeri wanda yake kira wuka takobi da waɗansu abubuwa to akwai babban kafiri as ibn wa'il ya zo ce kera masa takobi ya ce da na kera masa takobi bai biya ni ba wa kana li alal as dainun ya zama ina bin as ibn wa'il bashin wannan aikin da na mishi fa ataituhu sai na zo wurin shi ina neman kuɗi na a taqadahu ina neman ya biya ni haƙƙina fa qala sai ya ce da ni la wallahi la aqdika hatta takfura bi muhammadin alaihi salatu wassalam ce ba zan baka bashin ka ba sai ka kafirce wa annabi muhammadu alaihi salatu kaga zalunci ko haka abin yake dama in aka ba ku bashi a ce sai kun karya kaza sai kun cire kaza a ba ku sharuɗa da ka'idoji to shi fa shi ake bi bashin ma sai ce zai biya amma sai an kafirce da annabi alaihi salatu wassalam shi wannan khabbab ibn al-arat yana cikin sahabban farko farkon musulunci shine wanda lokacin da ya musulunta ya je gidan yar uwar Umar dan Khattab suna karatun Qur'ani sayyidina Umar da ya shigo sai ta ce yi sauri ya kuya ga Umar na zuwa in ya zo sai abin da hali yi da ya shigo sai ce na ji kuna wani abu mai ake tace Qur'ani muke karantawa ba ni in karanta ta ce a innamal mushrikuna najisun ta ce mushriki ba ya rike Qur'ani kai najasa ne sai wanka mata mari sai ta fara kuka kuma sai ji tausayinta dalilin musulunta sai na umar kenan ya karanta suratu maryam ya ce kai wannan bayanin fa yayi sai ya tafi wurin annabi ya je karɓi musulunci bayani ne dai mai tsayi to khabbab da ya zo ya ci a biya shi bashinsa yace ba zan baka ba sai ka kafirci da annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kala sai ce wallahi la akfuru bi Muhammadin na rantse da Allah ba zan kafirce da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam hatta ta mutu har ka mutu wa tub'athu kuma har a tashe ka inda na bar musulunci ne ba zan bari ba fa qala sai ce fa inni idza mitu ta ai baka sani ba ni idan na mutu thumma ba'isu sannan aka tashe ni ji'itu wali thamma malun wa waladun a can din ma zan zo ina da 'ya'ya da dukiya irin matsayina a makka lahira ma haka ne ka matsalin duniya ka matsalin lahira yadda kake a duniya haka za ka zo a can abin da aka gaya musu kenan yana faɗan wannan fa nazala hazihil ayat sai waɗannan ayoyi suka sauka wanda sai gobe za mu fassara su insha Allah ku ji raddin da Allah ya mishi da kanshi Allah ne ba shi amsa ba shi wannan sahabin ba abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah man afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم